إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا بالعروة الوثقى واعلموا أن السنة أصل من أصول التشريع وهي قرينة القرآن ولا غنى بالمسلمين عنها في جميع الأوقات والأحوال روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فالسنة وحي من الله تعالى أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم والرسول بلغ هذا الوحي للناس فيما أمر به ونهى عنه والسنة تبين القرآن وتفسره وتوضحه وتفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عامه وقد تنسق بعض أحكامه وقد تأتي بأحكام زائد على ما في القرآن الكريم قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى أوتي مثله من البيان أي أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويقص وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس في الكتاب له ذكر فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون والمؤمنون يقتنعون بالسنة ويحترمونها ويوقرونها ويعظمونها توقيرهم وتعظيمهم لصاحبها وإن تأخر زمانهم ويمتثلونها كأنهم يسمعون الرسول يتكلم بها لأن نبيهم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أو عام سامع رواه الترمذي فعلى هذا المسلمون من السابقين الأولين المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الناس هذا يقبلون السنة مطمئنين منشرحين بها صدورهم عاملين إلى أن ظهر قوم يشكون في السنة ويشككون الناس فيها ويتهجمون على الأحاديث الصحيحة فيضعفون ما يخالف أقائدهم وآراءهم ويتكلمون في الدين برأيهم وهواهم ويضعون الكلام في غير محله لنصرة مذهبهم الفاسد ويتطاولون على الصحابة والعلماء الربانيين ويتهجمون على المحدثين بعبارات الازدراء والتهم ويتجرؤون على البخاري ومسلم وغيرهما فيضعفون من الأحاديث ما أجمع الحفاظ على صحتها ومع ذلك يمارون ويجادلون بالباطل لهوى في نفوسهم فالله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا عباد الله ففي هؤلاء وأمثالهم يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء القول والمذهب وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى آخر كلامه رحمه الله فهؤلاء في الواقع يريدون إبطال الشريعة بطريقة خبيثة ماكرة وقد فضحهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يبلغه الحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما أحله أحللناه وما حرره حرمناه ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله رواه أحمد وأبو داود والترمذي ويجب الحذر من المضلين والتمسك بالسنة قلبا وتقالبا قال بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار راه الترمذي بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna roƙonsa subhanahu wata'ala ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyuka duk wanda Allah ya shiryatar babu wanda ya isa ya batar da shi hakanan duk wanda Allah ya batar babu wanda ya isa ya shiryatar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama bayan haka ya ƴan uwana musulmi wannan juma'a ta mu mai albarka yau muna 29 ga watan jimadal akhirah hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1442 a kidayen miladiya yau muna goma sha biyu ga watan biyu shekara ta 2021 wannan kutuba za ta ba da kariya ne ga sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zantuntukansa da aikace-aikacensa da ababen da ya tabbatar a cikin rayuwansa suna ba da kariya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin a yau mun samu kanmu a cikin wani irin yanayi wanda an samu waɗansu mutane a shararai waɗansu mutane zindiƙai waɗanda suka ɗauko rigar musulunci suka yafa alhalin sun sha sun ƙoshi da kafirci sun sha sun ƙoshi da munafinci da zindiƙanci amma kuma sun ɗauko tufafi na addinin musulunci sun yafa suna magana da harshe irin na addinin musulunci suna rayuwa a cikin al'umman musulmi launin fatansu da harshensu da kalmominsu irin na musulmi amma kuma suna ɓata sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna baƙanta sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna cutar da manzan Allah wanda ko duk ya cutar da manzan Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazina yu'zuna rasulullahi lahum azabun alim lalle duk waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna da azaba mai radadi ranar tashin alkiyama to sai ya wajaba akan duk wani wanda yake da bayani na gaskiya ya fito ya ma mutane bayani ya haskaka ma al'umma domin a gane cewa duk wanda ya soki sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallam to shi ya fi cancanta a soka shi ya fi cancanta a ɓata ba za mu saki tabbas mu kama kamaka ne ba ba za mu saki sunna mu kama bid'a ba ba za mu saki sunna mu ɗauko shi an ci da addininta mu ɗauko mu yafa makawunan mu ba idan Allah ya so yadda za mu rayu akan sunna kuma za mu mutu akan sunna kuma gobe kiyama muna tare da shugaban ahlus sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu shakka ya ‘yan uwa musulmi sunna asali ne daga cikin asallai na addinin musulunci da sunna da ƙur'ani kafaɗa da kafaɗa suke tafiya wurin tabbatar da shari'a hukuntawa ko kuma korewa abinda alƙur'ani mai girma ya tabbatar addini ne hakanan abinda sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya tabbatar addini abinda ƙur'ani ya kore hakanan hukuncinsu ɗaya da abin da sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kori da haka babu yadda za a yi musulmi su wadatu daga barin sunna ko da kyaftawan ido ko a wani irin lokaci ko a wani irin zamani ake ciki domin al'imamu ahmad bin hanbal da al'imamu abu dawud sun rawaito hadisi daga manzan allah sallallahu alaihi wa sallama annabi ke cewa ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu annabi ce jama'a ku saurara wanda tunanin shi ne sai ya dawo kusa wanda ke surutu ya shiru wanda bai shirya fahimta ba to ya dawo da hankalinsa annabi ya ce an bani alqur'ani mai girma a tare da alqur'anin nan kuma aka bani kwatankwacin alqur'ani wannan shine as-sunna kamar yadda ainihin malaman addinin musulunci suka yi bayani da haka babu shakka sunna wahayi ne daga Allah subhanahu wataala Allah ya yi wahayin sunnonin annabi sallallahu Alaihi wasallama ga annabin shi kuma annabi sallallahu Alaihi wasallama ya yada waɗannan saƙonni da Allah subhanahu wa ta'ala yi masa wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko mala'ika Jibril ya gaya masa wani saƙo alhalin kuma ba alƙur'ani mai girma ba wani lokaci Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya manzan Allah ya mafarkin wani hukunci alhalin ba alƙur'ani ba ne kuma wannan sunanta sunna ana tabbatar da shari'ar musulunci kamar yadda ake tabbatar da abin da ya zo a cikin nassin alkur'ani mai girma da haka manzon Allah ya isar da sako ga al'umma yayi bayanin abin da aka umarce shi yayi bayanin abin da aka hane shi da haka babu dai wani tababa cewa sunna ita ce take bayanin alkur'ani mai girma ita ce take fassara alkur'ani mai girma ita ce take filla filla ga alkur'ani mai girma al-imam al-khattabi abu sulaiman yana cewa lokacin da yake fassara wancan hadisi ya ce abin da ake nufi da cewa ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu al-imam al-khattabi ya mutu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi na da shekara 388 da aka yin sama da shekara dubu da wani abu da rasuwan al-imam al-khattabi yake cewa abin da ake nufi an yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama izini ya yi bayanin abin da ke cikin alkur'ani mai girma duk abin da ya zo a buɗe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya tsoke shi hakanan duk abin da ya zo da faɗi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana iya takura ma'anansa annabi yana iya ƙari a cikin hukuncin da ma alƙur'ani mai girma bai zo da shi ba sannan kuma sai ya zama wajibi ne a yi hukunci da wannan abin wajibi ne a yi aiki da shi hukuncinsa ɗaya da alƙur'ani mai girman da kake karantawa haka al'imam al-khattabi ya faɗi kamar yadda ya zo a cikin ma'alimus sunan don haka allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa anzalna ilayka dhikra kai annabi sallallahu alaihi wa sallama mun saukar maka da alƙur'ani mai girma litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim domin kai mu mutane bayanin abin da aka saukar musu kai musu bayanin aƙidoji kai musu bayanin ibadoji kai musu bayanin ma'amaloli kai musu bayanin al'amura da suka shafi addini da waɗanda suka shafi rayuwa ga baki ɗaya Allah ce wala Allahum ya tafakaro idan ka yi musu bayanin masu hankali za su hankalta za su yi tunani za su yi nazari za su gane cewa abin da ka zo da shi shine gaskiya ko babu wani gaskiya koma bayansa da haka babu shakka mummunai sun rungumi sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama banda fasikai banda mujrimai banda kafirai da zindikai da munafikai su mummunai na gaskiya sun rungumi sunna sun girmama sunna sun mutunta sunna saboda irin girmama wanda suke ma shi ma'abocin sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ganin girman magana ganin girman annabi ya sanya suke girman maganan annabi ganin girman annabi da mutunta shi ya sanya suke kimanta suke mutunta duk wani aiki da ya fito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama duk da ko bambanci da irin sabanin zamani da lokaci da mummune suke da shi waɗansu a cikin mummunan nan sahabbai ne tun a ƙarni na farko suka zo waɗansu tabi'ai ne sun zo ƙarni na farko da ƙarni na biyu waɗansu tabi'u tabi'in waɗansu shekara dubu da wucewa waɗansu shekara ɗari takwas waɗansu ɗan shekara ɗari shida waɗansu ɗari uku wani ɗari biyu har ya zuwa yau ɗin nan to duk mummune na gaskiya suna mutunta sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama suna karɓanta hannu bibbiyu suna aiki da ita saboda suna da yaƙini suna ji a cikin ransu lokacin da suke mutunta maganan annabi suna aiki da hukunce-hukuncen da annabi ya tabbatar a daidai wannan lokaci kamar manzan Allah ne ke gabansu yana magana saboda sun natsu sun gamsu sun tabbatar da cewa annabinsu baya faɗin magana da sarransa in huwa illa wahan yuha sai dai wahayin da Allah subhanahu wata'ala ya masa abinda annabi ke isarwa kenan ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa nadara Allahu ra'an Allah ka haskaka ma bawa Allah ka kai haske ga wani bawa sami'a minna hadisan wanda ya ji wani hadisi daga gare mu cewa manzon Allah ya yi ko manzon Allah ya faɗi ko manzon Allah ya zartar ko ya kore fa ballaghahu kama sami'ahu ya kiyaye wannan hadisi ya kuma isar da wannan hadisi zuwa ga wanda bai ji shi ba annabi ya ce Allah kai haske ga irin wannan mutumi annabi ya ce fa rubba muballighin au amin sami'in so da yawa ma akan samu wani ya kiyaye hadisi sai ya ɗauka ya je ya gaya ma wani sai wanda aka gaya ma ɗin ya fi fahimtar hadisin sama da ma wanda ya faɗi hadisin wannan hadisi al'imamu turmizi shi ne ya ruwaito shi da haka musulman gaskiya tun daga sahabbai almuhajiri na wal'ansar muhajiruna da mutanen madina akan wannan tafarki suke duk wanda ya ji wata magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko shi ya ji da kansa ko ko wani ne ya ji ya gaya masa aka bibiyi wannan hanya aka tabbatar da cewa tabbas annabin ya faɗi wannan domin ba ana ginawa da san rai bane bincike ne da bibiya irin ka'idojin da malaman hadisi suka sanya to duk wanda ya ji wannan yakan gaya ma wani dan uwansa shi kuma wannan zai riƙi wannan hannu bibbiyu zai aiki da shi har ya zuwa yau ɗin nan da muke ciki mummune suna karɓar sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama suna masu natsuwa da su suna masu samun kwanciyar hankali da su suna aiki da sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka al'amuran ke tafiya har aka kai lokacin da waɗansu mutane suka bayyana suna da shakka akan sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda irin gurɓacewan aƙidunsu da lalacewan ɗabi'unsu da halaka da taɓewa da ta faɗa musu da kasancewan waɗannan abokan shaidan ne sun yi kusa da shaidan sama da yadda suka yi kusa da gaskiya irin waɗannan mutane suna da shakka akan sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan suna ɗora mutane akan shakka a cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna harin hadisai ingantattu waɗanda hadisan nan sun fito sun tabbatar da gaskiya a cikin aƙidu da ibadu da sauran mu'amaloli amma sai waɗannan miyagun mutane sai su zo suna raunana waɗannan hadisai saboda waɗannan hadisai sun saba ma miyagun aƙidunsu sun saba ma miyagun ra'ayoyinsu suna magana a cikin addini da ra'ayinsu ba sa tsatsota daga Allah ba sa tsatsota daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai suna jin soyoyin zukatansu suna aje magana ba a mahallinta ba saboda su goyi bayan gurɓatacciyar matafiyansu kai har dai sun kai suna sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna batanci gare su irin dai yadda kasan yan shi'a suna yi irin yadda kasan mu'tazila da khawarij duk ƙungiyoyi ne na bid'a duk haka suka tasa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama su zaga su bata su su aibanta su su rika cin mutuncinsu su zagi sayidina abubakar su zagi sayidina umar su zagi usmanu su zagi sayidina aliyu su zagi ashar mubasharu na biljanna su zagi matayen manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wai kuma duk da rigan wai su musulmi ne wai kuma addinin musulunci suke yi suna rufe gurɓatacciyar aƙidansu da cewa wai su suna neman ne su tsarkake musulunci wai suna son ne su kawo ma musulunci gyara alhalin alhamdulillah asiri ya riga ya bayyana sirrinsu ya tonu cewa waɗannan mutane 'yan shi'a ne kuma suna ma 'yan shi'a ne aiki ko kuma mu'tazila ne suna kare aƙidojin mu'tazila ne ko kuma khawarij ne suna tafiya a matafiya na khawarij za ka ga irin waɗannan mutane suna da tsaurin ido suna da ƙurum akan littafin sahihul bukhari da sahihu muslim littattafan hadisi da duniyar musulunci tun daga zamanin can malamai na farko-farko al'imamul bukhari ya mutu ya mutu a ƙarni na nawa ne a ƙarni na uku na ƙarni na uku al'imamu muslim a ƙarni na uku to sai ka samu waɗannan mutane suna ɗauko hadisai a cikin bukhari da muslim suna ɓata waɗannan hadisai suna aibanta waɗannan hadisai suna cewa duk waɗannan hadisan na ƙarya ne har sai ka ji sun ɗauko irin abin da musulunci ya yarda da shi ƙasa'an wanda malaman musulunci suka yarda cewa duk wanda ya ƙaryata irin waɗannan abubuwa ya zama kafiri kamar alamomin tashin alƙiyama irin alama na dujal da hadisai masu ɗimbin yawa suka zo akan wannan musamman a shekul albani ya yi wani littafi almasihun dajjal wanda ya tattaro sahabbai gurin guda talatin da bakwai su ne suka roto hadisin da ke magana akan dujal da annabi isa to amma matsalar ita ce maganan dujal tana da alaka da shi'anci saboda manzon Allah ya yi bayanin cewa dujal zai bayyana a garin asfahan garin asfahan yanzu aka yi na cikin kasan iran ne kasashen 'yan shi'a kuma manzon Allah ya faɗi irin sifofin dujal wanda kana aunawa za ka ga shine mahadin da 'yan shi'a suke bayani a kansa to kuma su 'yan shi'an suna faɗin cewa idan mahajinsu ya zo zai zubar da jini zai kashe mutane har sai al'umma ta gamsu cewa lalle wannan ba jinin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ne to sun fahimci wannan sai suka lakkano yadda za a yi ma yanzu a kora maganin dujiyar kwata-kwata saboda su samu su huta daga wannan ainihin hujumi da malamai na sunna suke musu sai su raunana hadisan da ya zo a cikin sayar bukari da muslim su ɗora jayayya saboda irin wannan sarrai da ke cikin zukatansu alhalin Allah subhanahu wataala yana cewa wa may yushaqiqir rasula duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan shari'a da gaskiya ta bayyana masa wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi tafarkin da yake ba tafarkin mummunai ba sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in Allah ce nuwallihi ma tawalla za mu jibinta mishi fitinan da ya jibinta makansa za mu kyale shi cikin batansa ya ta fangan-fangan yana kai komo a cikin bata amma daga ƙarshe wa nusulhi jahannama Allah ce za mu ƙone shi da wutan jahannama wasu ati masira tir a ce wutan jahannama ta zama makoman mutum to ire-iren waɗannan mutane da ke suka akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to tuni annabin ya riga ya fallasa su ya tona musu asiri ya yi musu diran mikiya a cikin wani hadisi wanda al'imamu ahmad da al'imamu abu dawud da al'imamu tarmidhi da ibn majah suka ruwaito manzon Allah yake cewa yushiku ana gabda za a sami wani rajulun za a samu wani mutum shaba'anun ya ci ya ƙoshi mutumin da yake balidi sakare mari kan gado muttaki'un ala arikatihi ya gida akan gadon sarautar abin nan akan kujeransa ya tara waɗansu mabiya daga cikin ɗalibansa ya bulughu alhadithu anni hadisi na zai ishe masa faya ƙulu sai ka ji mutum yana cewa bayna na wa bayna kum kitabullahi mu ba za mu ɗauki irin waɗannan hadisan ba hadisan na na Aisha ne hadisin sayyidina Anas ne hadisin sayyidina Abu Huraira ne wannan hadisan na wane ne mu ba za mu ɗauki waɗannan hadisai ba sai ka ji wannan asharari yana cewa ai mu Qur'ani ya ishe mu abin da ya zo a cikin alkur'ani mai girma shi za mu aiki da shi abin da ƙur'ani bai zo da shi ba za mu aiki da shi ba annabi ya ce kai jama'a ku saurara ku sani cewa fa duk abin da ƙur'ani ya zo da shi na hara duk abin da annabi ya haramta to hukuncinsa ɗaya da abin da alkur'ani mai girma ya haramta da haka ya jama'a musulmi wajibi mu nisanci irin waɗannan ɓatattun mutane mu taka tsantsan da su mu daina sauraron maganganunsu mu zo mu kankame sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama a ƙiƙidunmu da ibadunmu da mu'amalanmu na yau da kullum domin annabi ya hore mu da haka ya ce fa alaikum bi sunnati na riƙashe ku da sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin na riƙashe ku da sunnan khalifofi na guda hudu annabi ya ce abdu alaiha bin nawajib in ka riƙe sunna ba riƙo kawai za ka yi ba za ka kankame shi ka cije shi da mataunanka annabi ce wa iyyakum wa muhdathatil umur ahir dinku ina hana ku akan fararrun al'amura bid'o'i kenan fa inna kullu muhdathatin bid'a duk wata fararriyan duk wani fararran abu to bid'a ce wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar duk kuma bata tana cikin wuta da haka ya jama'a kamar yadda na faɗi a farko an kai an zo wani zamani kowa za ka ji ya ɗauko ya baje kolinsa yana sukan sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallam a shekarun baya can an samu ɗansu a jihar kaduna sun rika sukan sunnonin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallama sukan fara da sukan malaman musulunci tukuna daga nan sai su fara kai hari ga hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama har suna ganin ma akwai hadisan da za a sanya su a cikin bola bayan ko manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe su za ka ji har a waɗancan lokuta kamar yadda suke faɗi cewa waɗannan hadisai malam wani bai aiki da shi ba malam wani bai ga wannan hadisi ba malam wani bai yarda da wannan hadisi ba sai suka nemi su juyar da al'amura suna son yanzu annabi ya koma yana rakiya ba a riƙa bin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba sai dai ya riƙa raka waɗansu daga cikin ɗaiɗaikun mutane alhalin manzon Allah ya wuce nan duk wani malami a duniya ya samu daraja ne da ya bi annabi lokacin da malami ya juya ma annabi ba shi ma a lokacin nan kaskanci da walakancin duniya da na lahira ta faɗa masa to daga baya bayan nan aka samu a jihar Kano yana ɗaukan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama yana batanci gare su yana bata sahabbai yana cin zarafin su yana cin mutuncin su wai kuma a matsayin malami ne na addini to alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah matakin da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka akan wannan hatsabibin malami zindiki ya yi daidai da shari'a da aka babu abin da za mu yi ma gwamnatin jihar kano sai dai mu mata addu'a Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya saka ma gwamnatin jihar kano da alkhairi idan tana da kurakure Allah ka gafarta mata Allah ka karfafe ta gurin ba sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kariya kafin gwamnatin jihar kano a gwamnatin jihar kaduna ma ta ba da kariya ga sunnonin annabi sallallahu alaihi wa sallama a shekaru can da suka gabata a 2015 gwamnatin jihar kaduna ta ba da kariya da sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ta dakushe a shararai da masu fada da manzan allah sallallahu alaihi wasallama da sunnoninsa da aka gwamnatin jihar kaduna allah ya haskaka mata allah ya saka mata da alkhairi allah maɗaukakin sarki ya ƙara tabbatar da ita akan gaskiya kafin nan gwamnatin jihar sokoto a zamanin wamako shi ma ya ba da wannan kariyan ga sunnonin ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama da aka hasken allah ya kai ga wancan gwamnati da duk wani gwamnatin da ta ba sunnonin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kariya duk wace wacce ta ba da kariya akan a ci mutuncin annabi da sabansa to irin wannan gwamnati Allah ya saka mata da alkhairi shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ma yayi nashi kokari a wannan fanni Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya kara masa lafiya Allah ya tabbatar da daga shi akan gaskiya Allah kuma ya gyara mana ƙasan nan a wannan shugabanci da jagoranci nashi muna fatan Allah subhanahu wataala ya tabbatar da daga mu akan gaskiya har ya zuwa mutuwa marasa lafiya daga cikin musulmi Allah ka ba mu lafiya masu lafiya Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka sa lafiya ta amfani mu duniya da lahira ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بالصلاة والسلام على خير الأنام فقد أمركم الله بذلك في محكم التنزيل فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات هذا وصلى الله على نبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك